ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna ƙara gode wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai mai ikon yi da hanawa wanda ya kaddara rayuwarmu zuwa wannan rana ta Lahadi 11 ga watan Ramadan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda ya daidai da biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku mun sake dawa kan karatunmu a wannan masallaci mai tadin alkhairi da albarka na alhaji ji ɗalibi Allah gafarta masa tare da bayin Allah masu bukata ta musamman masoya alkur'ani mai girma da muke gudanar da wannan karatu tare da su a koda yaushe a jiya mun tsaya akan ayoyi da suke faɗan halayen yahudawa cewa ba su yi kirki ba ba su aikata abin da ya dace ba da haka tun da aka ba mu labarin ba su aikata abin da ya dace ba to wannan labarin ya zame mana wa'azi kada mu yadda mu ma mu aikata abin da bai dace ba wato shi tarihi idan aka ce mutum ya aikata wani abu a cikin tarihi to tarihi baya manta wannan abun wannan abun zai zama wato ya tabbata cikin tarihi shi yasa ake so ko da yaushe kai abu mai kyau don gidan kai abu mara kyau tarihi har ƴaƴanka da ƴaƴan ƴaƴanka da jikokin jikokinka duka labarin zai iso su to kaga wannan yahudawa ne asa da asalin can suka yi amma gashi alqur'ani yana hakaito wa yahudawan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin halin wato kakanninsu yahudawa na farko na irin abin da suka yi na abubuwa na rashin kirki to da haka mu dage mu rika ayyuka na kirki wato tarihi ba zai manta da mu ba ko da yaushe za a rika tunawa da mu kuma ana yi mana addu'a ana mana fatan alkhairi Allah ya ce wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ka gaya wayannan yahudawa da kake tare da su yanzu a nan madina saboda daman suratul baqara sura ce ta madina ka gaya wayannan yahudawa da kake tare da su a nan madina da suka ƙi yin imani da kai ka gaya musu halin kakanninsu walgar jahun musa bil bayyinati hakika annabi musa ya zo musu da hujjoji ya zo musu da mu'jizozi gagara koyo amma abin takaici sai ya zama a ba sun yi imani bato a sun yi imani da shi din a sun yi imani wanda suka yi imani da shi din ma sai suka rike dan maraki alhali wato a suna masu zaluntan kansu ana kakannin ku yahuda sai suka kasu kashi biyu kashi daya suka ki su yi imani din duk da irin mu'jizozi da Allah subhanahu wata'ala ya hada annabi Musa da su kashi ɗaya kuma wato da suka yi imanin su ma da tafiya ta yi tafiya sai aka samu wani wani tantiri marar arzikin lafira ma'ana da ake kira Musa Samiri sai ya zo ya rudar da su ya ainihin wato a kirkiro musu dan maraki sai yake cewa wai wannan ɗan maraƙin shi ne abin bautarsu suka zama sun manta da dukkan abin da annabi Musa alaihissalam yake kiran su zuwa gare shi idan muka dawo kan na farkon ma'ana waɗanda duk da ayoyin da suka gani suka ƙi yin imani Allah ya irga mana wayannan ayoyi ya gaya mana adadin su ya irga mana su kuma ɗaya bayan ɗaya Allah ya faɗi adadin su a can cikin suratul Isra'i sannan kuma ya ainihin faɗi wato bayanin su a jejjere a cikin suratul Arafi Allah yake cewa walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'il hakika mun ba wa annabi Musa ayoyi abubuwa ban mamaki har guda tara ku tambayi banu Isra'il kuma haka aka yi Allah yana ce mana a cikin wayannan ayoyi aya ta farko akwai sanda sandar annabi Musa alaihi salam ba irin sauran sanduna bane sanda ce ta mu'jiza Allah subhanahu wataala ya kunsa abubuwa da yawa a cikin wannan sandar Allah ya gaya mana lokacin da wato annabi Musa alaihi salam ya je ganawa da shi a daidai wannan lokaci da ya je ganawa da Allah Allah ya ce masa me a hannun damanka wa ma tilka bi yaminika ya Musa me ne a hannun damanka annabi Musa yake cewa hiya asaya sanda ta ce atawakkau alaiha ina dogara ta wa hushi biha ala ganami kuma ina bantarawa dabbobi na abinci da ita kai waliya fiha ma'arib ukhra ina da wasu ma bukatun na daban da nake yi da wannan sanda sai Allah ya ce masa to alqiha ya Musa jefar da ita annabi Musa yana jefar da ita Allah ya ce fa idha hiya hayyatun tas'a sai gashi ta zama wato shirigegiyar macijiya a wani wuri Allah ya ce su'banun mubin a wani wuri Allah ya ce hayyatun tas'a a wani wuri Allah ya ce sai ga ta ta zama jannun duka wannan nau'i ne na macizai ma'ana wannan malamai suke cewa sandan tana zama maciji na ta mace tana zama maciji namiji tana zama nau'o'i daban-daban na maciji sai ga sanda ta zama maciji annabi Musa ya ji tsoro Allah ya ce a khudha wala takaf sanu'idu asirata al'ula karbi ka masandarka karka ji tsoro zamu mai da ita sirata al'ula yadda take a farko a matsayin sanda yana kama ta ko sai ga ita koma sanda wannan aya ce sannan annabi Musa idan ya sa hannunsa a hamata idan ya fitar sai hannun ya rika haske kamar rana wannan aya ce duk ba su yi imani ba Allah yana gaya mana a cikin suratu zukhrufi wa ma atainahum min ayatin illa hi akbaru min uqtiha wa aqadnahum bil azabi la'allahum yarji'un Allah yace babu wata mu'jiza da annabi Musa zai kawo musu face wacce za ta biyo bayan ta tafi ta ban mamaki yanzu kaga akwai sanda akwai hannu duk ba su yi imani ba Allah sai ya aiko musu da dufana ma'ana ruwa ruwa ya zo ya mamaye gari gaba ɗaya nan ma suka yi ta roƙon annabi Musa ya yi wa sahiru tulana rabbaka bima ahida indaka innana lamuhtaduna ya annabi Musa ka yi ne roƙa mana Allah idan aka janye ruwan nan za mu yi imani amma ba su yi imani ba sannan Allah ya ce arsalna alaihi tufana wal jarada sannan abu na hudu Allah sai ya turo musu fari ma'ana fara duk abin da za ka yi sai ya zama fari sun dame ka in ka zo ka zauna za ka huta fari wannan ya hau kan hanci wannan ya hau kan baki wannan ya hau kan ido wani ya hau bayanka kana kaɗe wannan wannan yana zuwa in abinci za ka ci kana kawo abincin gabanka sai fari su cika abincin gaba ɗaya sai ka rasa mata ina ma za ka fara cin abincin sannan in ruwa za a sha ruwa bai zai shawu ba sai fari zo su cika ruwan gabaki daya da haka sai zama suka roƙa nan ma Allah ya kawar da shi sannan a wal jarada wal qummala Allah ya turo musu kwarkwata kwarkwata kowa susa yake kekas kekas kekas saboda ainihin kwarkwata Allah ya turo musu nan ma abin ya dame su kwarkwatan nan har cikin abinci har ko ina da ko ina abin ya dame su suka ce in an janye mu za su yi imani aka janye ko ba su yi imani ba sannan Allah ya sake aiko musu da fada ma'ana kwaɗi eh Allah ya aiko kwaɗi ka san shi kwado matsalar sabiyu ne ga tsalle ga ihu eh ga tsalle ga irin wannan kwa kwa din da yake da haka sai zama suna damu su da ihu ba sa ba su yi bacci sannan kuma ba kai saka ci abinci ba da ka dauko cokali zaka ci abinci sai wani kwado ya tsalle kawai sai da rakan cokalin a ka je cokalin a hannu ne za ka kai cikin abincin ka sai gabaɗe kwaɗi sun yi tsalle sun zo sun cika abincin in ruwa ne sai ya zama ruwan gabaɗe kwaɗi sun cika yi suna ta tsalle ruwan yana ta matsalo a fuskar ka ɗaya arsa ya za a yi da haka nan ma suka roƙa Allah ya janye musu sannan Allah ya kama su da ainihin sinina ma'ana shekaru na fari ya zama duk abin da suka noma ya lalace duk dai da wayannan ayoyi guda tara sai ya zama wannan mutane ba su yi imani ba to kaga Allah ma'ana su wayannan banu Isra'il haka shine Allah yake maimaitawa ƴaƴayensu ko jikokin jikokinsu irin abinda wato kakannin su suka yi to wannan kamar da na faɗa kakannin nasu bangare biyu ne bangaren wannan bangaren waɗanda ba su yi imani ba kenan to bangaren wanda suka yi imanin fa su ma annabi Musa ya sha wahala da su wanda suka yi imanin su ba abin da ya faru bayan Allah ya halaka Fir'auna ya tsiratar da annabi Musa an je an sha wahala din nan na na tihu ma'ana ɗimuwa na shekara arba'in to anan ne annabi Musa alaihi salam ce to za a zauna a bautawa Allah to daidai lokacin da suka zauna za su bautawa Allah Allah zai ba annabi Musa kayan aiki ma'ana littafin at-taura da sauran a shari'o'i da Allah subhanahu wataala zai dora musu sai aka yi rashin sa'a aka samu wani cikin tawagar da ake kira Musa Samiri wannan Musa Samiri wato abun mamaki wani irin ɗa ne da Allah ya nuna ikonsa a kansa ma'ana mahaifiyarsa ta jejeji ne ta haife shi da ta haife shi a dokar daji ba kowa tare da ita kuma sai Allah ya ɗauki rayuwarta amma da Allah ya ƙaddara shi ɗin zai rayu Allah sai rika turo mala'ika Jibrilu yana kamar abinci yana kulawa da shi da haka mala'ika Jibrilu ne ya ya rene shi har ya girma da haka sai ya zama zaman da yi da mala'ika Jibrilu yana lura da wani abu lokacin da ya fara wayo sai ya ga duk inda babu ciyawa in mala'ika jibrilu ya taka da kafarsa sai ga ciyawa ta tsiro sai gane to a sai wannan inda mala'ikan yake takawa ko kafan gurbin kafan mala'ikan nan ba daidai yake da gurbin kafarsa ba shi Musa Samiri don haka akwai wani abun da ake samu na fa'ida da haka sai ya rika ɗiban ƙasar da duk ya tabbatar wannan takun mala'ika jibrilu ne shikenan a bayan an dawo sai ya samu laka sai shirya wani ɗan ƙaramin maraƙi haka bayan ya shirya ɗan ƙaramin maraƙi sai ɗibi wannan ƙasar da ya tara na ƙafan mala'ika jibrilu sai ya zuba wannan maraƙin yana zuba masa kuwa sai ga ɗan maraƙi na laka ne amma sai aka ji yana ƙara ijilallahu kuwar yana ƙara idan hor hor hor mana alama kamar akwai rai a jikin shi ko dai bai yi irin yadda sauran shanaye suke yi ba amma dai yana da alamar yana da rayuwa a cikinsa to a lokacin kuma annabi musa alaihi salam ya tafi ganawa da allah shikenan ya bar annabi harunu dan uwansa ya ci gaba da kulawa da su to shikenan wannan musa sami sai ga ya samu dama sai ce musu ai haza ilahukum wa ilahu Musa fa nafi wannan shine yayi daman Allah naku kuma shine Allah annabi Musa ma mantawa yi da yake cewa ya tafi wani wurin Allah sa ga Allah nasa nan to anan ma Allah yana ba da labarin banu Isra'il sai suka kasu kashi biyu ma'ana wasu suka bi Musa Samiri wasu sai suka bi annabi Harunu alaihi salam to annabi Harunu sai ya haƙura shi kuma saboda jin tsoron kada a samu rarraba rarrabuwa ta ƙara rabuwa sai bai yi fada ba sai ya shiru abin sa annabi haruna alaihi salam da aka sai ya shiru irin dan wasu harun ma malaka malaka idan ra'aitahum dallu Allah tattabi ali afa sai ta amri me yasa da kaga sun fata kai ba za ka bi ni ka gaya min ga abin da ake ciki ba yanzu kai ma sa abin zafi annabi haruna ya ce yabna umma la ta'khud bi lihiyati wa la bi ra'si inni kashitu an takuna farrasta bayna bani isra'ila wa la tasqawi ya kai dan gwana kar ka kama min gemu ka kama mini kai wallahi na ji tsoron karka ce na raba banu isra'ila biyu ne shi yasa kawai na basu ban bi ka ba dan da na bi ka wasu za su bi ne wasu za su ki bi na ga can wasu kuma masu bautar baraki kaga maimakon kashi da abin ya koma kashi uku amma yanzu da na zauna abin sai koma kashi biyu sai ya zama daga masu bautar baraki sai wanda suke tare ne a wannan lokaci Allah ya faɗa annabi Musa alaihi salam ya ainihin a wato hallaka wannan dan rakumi ya kona shi kamar da Allah ya bada umurni sannan kuma ya koyi Musa Samiri a cikin mutanensa malamai suka ce akwai darasi sosai a cikin wayannan Musa guda biyu da duniya ta ta shaida alqur'ani ya bada labarin da Musa ibn Imran shine annabi Musa alaihi salam annabin Allah ulul azmi na rusuli da kuma Musa Sani aka ce a wani daga cikin malamai yana cewa wato ita shiriya ta Allah ce ba ta alaka da inda mutum ya tashi sosai ba ko da yake take alaka da inda mutum ya tashi ba duk da tana alaka amma a sani ta Allah ce yace da da shiriya tana da alaka a hannun wa ka tashi to da ba za a yi abin da aka yi ba fa musallazi rabbahu fir'au jibrilu kafirun amma wa musa ladhi rabbahu fir'aun musa musa sabi malaika jibrilu ne ne shi amma sai zama kafiri kaga ai iya kulawa kenan ce malaika ma da baya sabon Allah shi ya rene shi amma ya zama kafiri annabi musa kuma da fir'auna ne ma ya rene shi shi kuma sai zama annabin Allah da haka wannan ake nuna mana idan ka yi wa ɗanka wanda yake hannunka tarbiyya kayi kayi kayi bai shiryu ba to kar ka ɗauka matsalar ta ka ce a Allah ne bai kaddara zai shiryu ba saboda da ce kokari na sa mutum ya shiryu da bai kamata Musa Samiri ya zama wato mutumin banza ba tun da hannun mala'ika jibiri bai tashi haka Allah ya ba wa nan a Yahudawa na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama labarin kakanninsu da irin wahalar da annabawa da wayannan kakannin nasu suka yi Allah subhanahu wata'ala ya ce cewa sun matakar su mai hijira sai ku rige dan maraki wa antum min ba'dihi bayan tafiyar annabi Musa wa antum zalimun kuna ba su cutan ku wai da ka zanci
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا na'am قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم na'am قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين Allah ya ce wa idza qadna min zaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum bi quwwatin wasma'u qalu sami'na wa atayna wa ushribu fi qulubihim al-ijra bi kufrihim qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin Allah ya ce ya rasulullah tina wa innan yahudawa na zamanin ka irin mugun aikin kakannin su ga fa yadda muka yi da kakannin su sannan kuma a hannu ɗaya ana ƙara rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri dan wayannan Qurayshawa suna maka wannan abin da suke yi da abin da Annabi Musa ma mutanen su kai masa kai hakuri dan wayannan Yahudawa ba su yi imani da kai ba ai ga Annabi Musa ma abin da suka yi masa Allah ya ce wai da kaza me yasa ka kun tuna lokacin da kuka yi alƙawari da ku ai lamma kallafu al-amala bit-taurat lamma kullifu al-amala bit-taurat yayin da aka dora musu aiki da taura imtarahu aidan sai suka ki wato aiki da taurarin Allah subhanahu wata'ala ya ce wa rafa'na fawqa kuma tsura sai muka daga ainihin dutsen nan na ainihin tsuru sina'a a kansu ai aljabal muka muka ainihin daga dutse ina imtanakum min qabuliha yayin da kuka ki ku karbi imani liyas tsala alaikum domin ya faru a kan ku kulna muka ce muku ku zo ma ce na kun bi kowa ku karbi abin da muka ba ku da karfi wasma'u wasma'u ku ji abin da ake gaya muku a cikin wannan sako ai wasma'u ma tumaru na biyi sima a kabulin ku ji abin da ake umurtan ku da shi amma shi na karba amma abin takaici qalu sami'na qawlak ta ce mun ji maganar ka amma ba sai na mun ki ana ba za mu ba anan abin da ya faru kafin mu karisa sauraron aya Allah subhanahu wataala ya ba su at-taura yake su yi aiki da at-taura a ya alkawari da su za su yi aiki da at-taura abin da Allah ya ba annabi Musa amma sai suka ki Allah sai ya dago dutsen Suri Sina kamar da yake gaya mana cikin suratul Arabi wa idh nataqala al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bih ya sallah katina lokacin da muka daga wa banu Isra'ila wannan dutsen Suri Sina muka iyo kasa kasa da shi muka daga yi sama muka yi kusa da kansu kamar zai fado kansu muka ce musu zo ma ce na ku bi kowa ku karbi abin da muka ba ku da ƙarfi amma saboda taurin kai a wasma'u ku ji abin da muke umurtan ku da shi amma abin takaici maimakon su ce samina wa bana mun ji mun bi sai suka ce samina wa mun ji mun ki ana suka yi wa Allah tawaye amma da ke a lokacin Allah bai kaddara nan dutsen zai fado ba dutsen ya koma inda yake daga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri ba kai ne wato aka fara yi wata waye Allah ya ce kuma har yanzu yana daga cikin laifin su wanda fadin mu'minan ake magana ba tukuna ba ma wai can kafirai da suka gaci sahaya ba wai nan mu'minan da suka yadda sun yi imanin su ne duka suka yi kawo irin wannan matsaloli Allah ya ce wa shi ku fi qulubihim al-ijla sannan an sanya musu soyayya dan maraki din nan a cikin zukatansu ma'ana ai kara da hubbar kulubahun an cakuda wato zukatansu da soyayya dan maraki din nan kamar yadda ake ainihin wato hada abun sha da aka sai zama wato suna tsananin soyayya ga wannan dan maraki suna tabauta masa da kurin saboda kafircewarsu Allah yake cewa bisa ma ya murkun bi imanin ku in kuntum mu'minin Allah wajen abin da imanin nan naku yake murtan ku da shi in dai kun yi da cikin ku mu'mini ne wannan wani ne imani ne saboda daman tun lokacin da aka iya taro ruwa Allah ya halaka Fir'aun da ya san da Annabi Musa da suka zo wani gari sai suka ga wasu suna bautar dan dan to suna bautar gunki sai suka ce masa ya Musa ya kallana ilahan kama da aliha mu ma ka kirkiro wani dan gunki da za mu rika bauta kamar da yadda mutane suke bauta gunki Allah ya ce a ba ai inna haula yutabbaru ma hum fihi wa batilu ma kanu ya'malun to inna ai Allah yayi baran-baran da su aka abin da suke aikatawa kuma abin da suke aikatawa sunan sa barna to aka ce daga nan ne shi Musa Sani ya gane mutanen suna da raunin imani da aka yi sa ya kirkiro musu ɗan maraki da haka ya rasu Allah kai hakuri ka ji yadda Yahudawa suka ba annabi Musa wahala bayan ma wai wannan wanda suka yi imani ne amma suka ba annabi Musa wahala wurin suka ce ba za su shiga baitul maqdis ba sannan da aka wuce matsala na shiga baitul maqdis suka sha horo annabi Musa a tun zaman bayan sun fita daga baitul maqdis ma'ana sun shiga baitul maqdis an fita daga dimuwa a annabi Musa ya roƙa musu Allah ana kawo musu abinci daga aljanna nan ma kawai suka suka nuna cewa su sun gaji da wannan abinci na aljanna suna son tuwo da masara da sauran abubuwa ma'ana abinci da ake noma amma ba su da bukatar nama da da ainihin zuma da suke sha na aljanna kaga wannan wahalar waye har Allah yake cewa yanzu a tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr kamar da mukarrata a baya sannan suka zo suka bauta wa dan maraki annabi Musa ya zo yi musu fara akan wannan bautar dan maraki ne to da haka lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri annabi Musa ma yayi fama da wannan Yahudawa da haka shi yasa har duniya ta tashi ba za a daina fama da su ba kullum kana su kudar lafiya قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين Allah ya ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ƙara gayawa Yahudawan zamaninka saboda suna maimaita irin maganganun Yahudawan zamanin Annabi Musa ma'ana abin da kakannin suka faɗa suna cewa ai nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu ai mu abin da yasa muka muke yin abin da muka ga dama mu yayan Allah ne ai kuma mu Allah ya fi so da haka shi yasa muke yin abin da muka ga dama Allah ya ce to wannan magana da suka yi ƙarya ne gaya musu kul in kanat lakum darul akhirah da nan gidan lahira din naku ne ma'ana ku ma'ana ku ne kuke da gidan lahira ma'ana kuna da aljanna gidan lahira khalisatan wato wacce take kebantacciya kuna da masauki na aljanna kebantacce min durin nasu kuma bayan mutane kama za amsun kamar da kuke da'awa to ga asanin fataman nawul mota in kuntum salihin ku yi burin mutuwa ta zo inda gaske kuke yi a yanzu wanda yake da tabbacin aljanna zai ji tsoron mutuwa ne ba zai ji tsoron mutuwa ba zai ce ma a tafi da haka a cikin ƙarya suke yi su ba ya Allah bane ba masoyan Allah bane kuma Allah bai tanada musu wani gidan dadi a lafiya kaga yahudawan zamanin annabi suke mai ta wannan magana su sani cewa lallai wannan magana kakannin su ba su faɗa kuma Allah ya ba su jarrabawa ko ba su jarrabawa ba a aya ta gaba za mu gane cewa ba su jarrabawa ba walan ya tamanna abada ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم نعم والله عليم بالظالمين Allah subhanahu wataala yace walan yatamannahu abadan ba za su taba burin mutuwan ba har abada har abada ai ma za ka ji ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yadda suke son rayuwa ba za su taba burin mutuwan nan ba har abada walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim saboda abin da hannaye suka gabatar na kafirci sun debo ayyuka munana sun aikata daga sun kafircewa annabawan Allah ba za su taba fata da burin wato mutuwa ta zo musu ba kuma wallahu alimun bil zalimin Allah shine masani da zalimai su ne kafirai mana ran da suke hada Allah subhanahu wataala da wani kuma suke ainihin kafircewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'ana ba su yadda cewa annabi ne da Allah subhanahu wataala ya aiko shi ba da haka wannan yahudawa da su ce ai su masoya Allah ne Allah su ne su ƴaƴansa ne a Allah ya ce to su ci burin mutuwa Allah ya ce har abada wannan lan dinna ila abadi ne har abada ba su burin wato su mutu ba saboda sun san irin mugun aikin da suka yi kawai suna kawai da bakin duniya ba su yi yaudara ba Allah ya san su a matsayin su a wurin Allah ba kamar yadda suka fara na abu na wallahi wa ibbahu bane matsayinsu a wurin Allah azzalimai ne Allah ya ce azzalimai ne saboda suna ainihin hana Allah da wani wala tasira nan
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون Allah subhanahu wataala yake cewa ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa la tudillannahum ahrasan an-nas ala ayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimuzahihi min al-'adab an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malu ya Rasulullah kariya suke magana cewa su kayan Allah ne masoya Allah ne kuma cewa wato suna da masauki a aljanna a ba haka bane ai ya rasulullah babban asamin ne da aka ba su ma'ana jaraba da aka ba su su yi burin mutuwa Allah ya tabbatar ba za su yi burin mutuwa sai Allah ya sake tona asirin su ya ce kai wala tajidan nahu za ka same su ma ahrasan nasi ala hayati sun fi kowa yi a cikin mutane kwaɗayin rayuwa wa min alladhina ashraku haka nan mushrikai larabawa waɗanda suka ji imani da kai masu wasar gumaka sun fi kowa bukatar ma'ana su ci gaba da rayuwa da jido harsar yahudi alal hayati wa alal duniya a shaddu ma min hirsil mushrikina za ka samu irin wato son rayuwa da son dadewa a duniya da son samun abin duniya ai yahudawa sun ji mushrikan nan naka na makka da ka sani ma'ana son rayuwar duniya yawaddu aduhum Allah ya ce ɗayan su yana buri yana fatan lauyi ammaru alfa sanatin da za a bayi shekara dubu mana a duniya ma'ana tsabar yadda yake son rayuwa amma Allah subhanahu wata'ala yake cewa duk yadda suke son rayuwa da son yawan shekaru wannan rayuwa da za su yi da Allah zai ba shekaru dubun kamar yadda suka nema Allah ya ce wannan shekaru dubun wa ma huwa bi muzazihi min al'adabi an yu'amma wannan shekaru dubun ba za su ainihin kawar da su daga gamuwa da azabar Allah ba ko da ku Allah subhanahu wata'ala ya ba su wannan shekaru din haka wallahu basirun bima ya'malun Allah ne duba ne masani ne da dukkan abin da suke aikatawa da haka kar su da ƙarya suke yi su ce maka ai su nan ‘ya'yan Allah ne masoyan Allah ne suna da masauki a aljanna a su yi burin mutuwa ba na farko dai ba za su yi burin mutuwa ba na biyu kuma sun fi kowa son rayuwa a rayuwa suna so wato dubban shekaru suke bukata amma Allah sai ya mai ƙara mai musu da wani martani yake cewa su yawan shekaru wato ba sa hana bawa ya gamu da abin da Allah ya masa alƙawari kawai bawa ya aiki mai kyau idan ya aiki mai kyau shikenan da kar ya ɗauka yawan shekaru zai ainihin a zai kawo masa wani sauki a cikin rayuwa a'a yawan shekaru ba zai kawo masa sauki ba don haka ya bi Allah shine abin da zai kawo masa sauki mana ko ya daɗe duk komin ko ba jima ko ba daɗe mutuwa tana nan wani daga cikin malamai masu hikima yana cewa walau ishta alfan ثم ألفين بعدها فلا بد من يوم تسير إلى القبر da Allah zai baka rayuwa ka shekara dubu bayan shekara dubu ka ƙara shekara dubu biyu bayan shekara dubu ya zama dubu na ya zama dubu uku kenan Allah ya ce to a kwana a tashi za a ji labarin cewa wata rana ka mutu da ka ba kai burin yawan shekaru ba a'a kai burin yawan ayyuka na kwarai da kawai nan yahudawa biyar da suke da burin yawan shekaru wannan yawan shekaru ba zai amfani da su da komai ba ma'ana ba zai hana su gamu da azabar Allah ba a gaya musu na kulman kana قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه نعم مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين wannan aya da za mu karanta yanzu aya ce da sanadin saukanta shine an samu wani kafir wani ba yahudi cikin yahudawan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga ai an taba su ko duk wanda aka taba zai motsa ko bai zai motsa ba ka'ida ne zai motsa duk wanda aka taba zai motsa da haka Allah ya taba yahudawan zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama an babba da labari an tona asirin su an ba da labarin kakanninsu to da suka ga haka sai suka ce to bari su zo wai su kure annabi sallallahu alaihi wa sallama don su yi distorted labaran da annabi ya bayar wai cewa gashi gashi abin da kakannin suke kai na ainihin fallasa filin kakannin su da aka yi wai labarin ba haka bane kaga idan suka zo suka kore annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga zai zama duk abin da annabi ya faɗa kan kakannin da nasu ya sha kenan da aka sai aka samu abdullahi ibn suriya ya hau kan dokinsa shine shugaban yahudawa madina a wannan lokaci ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama zan maka tambayoyi a ina bukatan ka amsa mini su idan ka amsa mini su zan yi imani da kai da ni da jama'a ta gabaki daya saboda na tabbatar kai manzon Allah ne tambaya ta farko da ya fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan abdullahi ibn suriya yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kaifa tanamu ya kake bacci annabi ya ce lalle ina bacci ba irin baccin kowa da kowa ba ni ina bacci ne da ido na tanamu ainayya wala yanamu kalbi ma'ana ido na ne yake yin bacci amma zuciya ta ba ta bacci da malamai sun ce bacci yana da hawa guda uku ma'ana akwai abin bacci da ake kira sinatu gengedi ko kuma alamar bacci shi yasa Allah ya ce la ta kudu sinatun wala nawa akwai bacci matakin farko ake kira sinatu ma'ana idan sinatu ya kama ka alamar bacci in kana tsaye sai ka ce bari ka zauna in kana zaune ka ce bari ka dan jingino in kana jingine ka ce bari ka dan kwanta sannan matakin bacci na biyu shine na asu wato gengedi dan gengedi haka dan kadan gare kana kamar dan kadan gare haka kana ainihin gengedi kana ji a kai amma daidai lokacin da kake sinaturin nan da daidai lokacin da kake na asun nan duk abin da ake faɗa kana ji yawa duk maganar da ake yi kana ji to matakin bacci na uku shine naumu to nan kan bacci ya kawar daga ido har ya kai cikin zuciya to nan kan sai ya zama ka kwanta baka san waye zo ba baka san waye tafi ba da aka ce annabi baya irin wannan baccin dan ya tashi baccinsa wato in ya kwanta nan yana bacci duk abin da ake yana gani duk abin da ake yi yana sani duk abin da aka faɗa yana ji sallallahu alaihi wasallama da aka shi yasa ma shi annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya idan ya tashi yayi bacci in ya tashi ba in ya tashi daga baccin sa ba ya tashi alwala sallallahu alaihi wasallama in ya tashi ba ya tashi alwala saboda duk abin da zai jawo wato mai bacci alwalarsa ta kare to shi annabi abin ba zai faru ba saboda ba bacci ne da ya kai ga ya fita daga cikin hayyacinsa conscious ɗinsa ba da haka annabi ya gaya masa wannan magana sai abdullahi bin suriya ya ce sadatta kai gaskiya haka za ka ana fi taurati haka muka karanta a littafin a taura qala lahu sai sake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam lima yakunu alwaladu taratan yushbihu abahu wa amamahu laysa fi adana shibhin bi ummahati aqwalihi tambayar ta ta biyu yace wai me yasa yaro wani lokaci sai kaga idan haife shi sai ya rika kama da babansa da babbanunsa baya kama da mahaifiyarsa da kawunansa ko kaɗan mana sai ya dangin babansa kawai su yake kama da su baya kama da dangin mamarsa me yake faruwa kaji wani ilimi na biological science ko ilimi na biology na yadda ake ainihin gyara dan adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba da labari ke cewa daman ana gyara dan adam ne tsakanin ruwan mani namiji da ruwan mani na mace to yadda abin yake faruwa wato a ayyuhuma alama ahu yakunu shibhu lahu duk wanda wato ruwan maniyinsa ya fi yawa to shine zai zama za a yi kama da shi a nan malaman malaman biology na addinin musulunci abinda suke faɗa shine wato abubuwa ne guda biyu ya ake yi a samu ɗa namiji ya kuma ake yi a samu ya mace ya kuma ake yi wato yaro wani lokaci ya kama da babansa wani lokaci ya kama da mamarsa aka ce na farko ana samun ɗa namiji ne idan ya zama mijin shine ya fara biyan bukatar samara shine ya fara fitar da mani sannan na biyu har yanzu akan wannan gaba yaro yana kama da iyayensa maza ne mana babansa idan ya zama maniyin namijin ya fi yawa akan maniyin ita matar da haka in na namijin ya fi yawa maniyin nasu zai yi sama nasu zai yi ƙasa to da haka ana kera fiska ne kuma da maniyin sama ana kera baya kuma da maniyin ƙasa da haka sai a ga gaba daya fiskarsa yana kama da bangaren ma'ana babbanunsa da babansa sannan idan aka sadu in mace ce ta fara biyan bukatar ta maniyin ta ya fara zuwa sannan kuma ya zama maniyin ta ya fi na namijin yawa to shikenan sai maniyin nata yayi sama na namijin yayi kasa sai ya zama yaron yayi kama da ita yayi kama da kawunansa yan uwanta kenan da sai ya zama bai zai zo namiji ba ko bai zai kama da babansa ba to haka dai sai ya zama wannan abubuwa guda biyu ne ruwan da ya fara zuwa sannan da ruwan da ya fi yawa in ruwan namiji ne fara zuwa yaron namiji zai zama in ruwan mace ce ba ta fara zuwa yarinyar mace ce za ta zama idan kuma ruwan namiji ne fi yawa yaron zai kama da iyayensa maza idan ruwan mace ne fi yawa yaron zai kama da iyayensa mata a wallahu ta'ala alam annabi ya ba ya ba su wannan amsa shikenan nan ma Abdullahi bin Suriya yake sadakta ya rasula kai gaskiya tambaya ta ta uku yace a birni amma harrama isra'ilu ala nafsi ka bani labarin menene annabi yaqubu shine isra'ilu anan menene annabi yaqubu ya haramta wa kansa na daga abinci daman Allah ya ce kullu ta'ami kana hillal li bani isra'ila ko illa ma harrama isra'ilu ala nafsi duk abinci Allah ya haramta wa banu isra'il sai dai abinda shi annabi yaqub ma'ana ya haramta wa kansa shine wannan Abdullahi da Suriya yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallama wani irin abinci ne Annabi Yaqub din ya haranta wa kansa Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa shine luhumul ibli wa albanuha ma'ana naman raƙumi da nonon raƙumi shi Annabi Yaqub ya haranta wa kansa baya sha nonon raƙumi baya cin naman raƙumi kuma haka ya faru ne saboda wata rana ya yi rashin lafiya wato ya yi rashin lafiya da rashin lafiyan ya tsananta sai yi wa Allah bakanci ana ya ce ya Allah wannan rashin lafiyan da nake ciki in ka warkar da ni zan yi sacrifice ma'ana zan haƙura da abincin da na fi so zan haƙura da abin shan da na fi so da haka kuma abincin da ya fi so babu kamar naman rakumi a abin shan da ya fi so babu kamar nonon rakumi daga sai ce ya haramta wa kansa sai ku Allah ya ba shi lafiya to menene ya waje ba kansa dole zai cika bakancensa ana shikenan sai daina shan nonon ragumi ya daina cin naman ragumi shine abin da Allah ya ba da labari wannan nan ma Abdullahi bin Suriya yace sanarta kai gaskiya wannan magana ta aka haka take kuma akan wannan gaba kafin mu wuce wannan dama ce har gaba da gobe mu ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu dama ana iya bakanci ka sa wani al'amari a gabanka kana bukata Allah ya biya maka shi to za ka iya cewa ya Allah na maka alkawari zan yi azumi kaza ko zan yi sadaka da kuɗi da ya kai naira kaza idan Allah ka biya mini bukata ta kaza to shikenan idan bukatar ta biya za ka ainihin cika wannan bakancen da kai sannan abdullahi da suriya ya sake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tambaya ta nau kenan muna tafi tambaya ta hudu kenan ko ya tambaye shi yadda yake bacci ya tambaye shi yadda yaro yake kama da iyayensa ko kawunansa ya tambaye shi game da abin da annabi yaqubu ya hana ya hana kansa sannan tambayar ta hudu sai ya ce masa menene ma nuzuri ahlil jannati awwal ziyatihim ala Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka samu na menene farkon liyafa abincin karban bako da Allah zai shirya wa ƴan aljanna a ranar su na farko day one in janna ranan farko da ƴan aljanna suka jira aljanna me za su fara ci Allah ka samu na Allah ka samu na wanda za su fara shiga aljanna day one wannan mutane da suka shiga aljanna da yawa ranar farko a shiga aljanna me za su fara shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kabadul hut za su ci farfesu ne na hancin kifi kai ka ji eh munan kifin ina ma muka san naman zaka muka sani musamman na da kayan ciki ba eh gaba dai kayan cikin zubarwa ake amma kifin ba irin kifin duniya ba kifin aljanna ne da aka ci kifin aljanna har akwai wata hanta ma ta musamman a cikinsa da aka firfe su wannan hantin kifin za a ci Allah ka samu da cikin wanda za su ci albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya da yake nan tambaya hudu ko tambaya ta karshe tambaya ta biyar da ya sake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nan ma sai ya ce masa rasta kai gaskiya yace yanzu baki su'alul wahid saura ma tambaya da ya rasulullah eh akbirni ka bani labari amman ya ci kal wahyi min al malaika wai waye ne yake zuwa maka da wahayi a cikin malaiku in tambayar ta karshe kenan tambaya ta biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa jibrilu malaika jibrilu ne yake kamin wahayi sai abdullahi bin suriya ya ce a afsattar kalam jibril ai ka ba ta magana jibrilu kuma jibrilu yake ka maka sako ai wannan jibrilun haza aduwwul lana wannan makiyin mu ne ai eh wannan makiyin mu ne mu yahuda ai ba ya son bayi eh haza aduwwul yahud wannan ai makiyin yahudawa ne law kana mika'ilu da malaika mika'ilu ne allazi yati bir rizqi wanda yake zuwa da arziki ma'ana malaikan da yake kula da ruwan sama da malaika mika'ilu ne a la'aman nabika da mun imani da kai ka je wajen ran bai bude ma saboda ya zo ne ya kure annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ko ya kimsa annabi duk abin da ya tambaya sai da annabi ya bashi amsa kaga yanzu shine kawai yayi ha'inci a ai kawai ya tambayi manzo Allah wa ke kawo masa sabo ne annabi ya gaya masa kuma malaika jibril yake kawo masa sabo ya ce wai da malaika mika'il ne da yayi imani amma tun da malaika jibril ne a shi malaika jibril ya ci mishi da idewar halaki yana zuwa da tsanin tsananci tsananci da halaka mutane wa kirabin diyari da rusa garuruwa saboda sun karanta annabi malaika jibrilu shi zo yi wa mutanen annabi salihu tsawa malaika jibrilu yana cikin mala'ikun da suka kife mutanen suna daga cikin mala'iku da suka kife mutanen annabi annabi lutu alaihi salam a wannan lokaci هذا لا قال له عمر بن الخطاب ما نسبة البرور من الله تبارك وتعالى sai sayyidina Umar shi ma sai ya tambaya yace to menene alakar malaika Jibrilu da Allah subhanahu wataala qala da musa annabi yake cewa Jibrilu ala yaminihi tabaraka wa ta'ala wa Mika'ilu ala yasarihi ai yadda abin yake matsayin mala'ikun nan biyu da suka ambata malaika jibril da mika'ilu shi malaika jibril yana hannun daman Allah ne sannan a ma'ana jihar dama Allah ya ajiye shi sannan a shi kuma mika'ilu jihar hagu Allah ya ajiye shi ala umar sai umar yace sai na umar yace wa a wannan lokaci qala umar wa hadha min muwafaqatikum in kana amru kadhalika wa kuntum aduwwan li jibril la budda an takunu aduwwan li mika'il ana sayyidina Umar sai ya mayarwa Abdullahi bin Suriya amsa wannan abin da sayyidina Umar ya mayarwa Abdullahi bin Suriya amsa yana daga cikin abin da Allah ma ya zo ya yi nihin tabbatar sai Allah sai sayyidina Umar ya ce yanzu duk mun ji matsayin mala'ika Jibrilu da matsayin mala'ika ne ka yi hankali da banka matsayin mala'ika jibril da matsayin mala'ika ne ka iru mun ji matsayin su to tun da mun ji matsayin su ai in dai ba ruwan ku da mala'ika jibrilu to ba ruwan ku da mala'ika ne ka iru saboda wannan na hannun dama ne wannan na hannun hagu shikenan sai Allah ya sauko da wannan aya da Allah yake cewa kul man kana aduwwan li jibrila duk wanda ya kasance maki ne ga mala'ika jibrilu wato sai dai ya mutu sai dai ya mutu da bakin cikin sa falle mu gaizan sai dai ya mutu da bakin cikin sa fa innahu nazzalahu ala qalbi lalle shine muka tanada ya saukar da wannan alqur'ani akan zuciyarka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama musaddiqan lima bayna ilayhi kuma wannan alqur'ani yana mai gaskata a dukkan littattafan Allah da suka zo gabaninsa wa hudan kuma wannan alqur'ani shiriya ne min dalalati daga fata wa bushra lil mu'minin kuma albishir ne ga mu'minai sai mu ƙara aya da yawa duk da na ga lokaci yana hararar ko muna da tambayoyi amma an kuma riga da mun ɗauko magana za mu ƙara aya da insha Allah ta'ala man kana aduwan lillahi من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin lalle mun samu gaba tsaya insha Allah Allah yake cewa man kana aduwwan lillahi duk wanda ya kasance yana kin Allah a ma'ana ba ba ruwansa da Allah ya ki Allah a wa malaikatihi ba ya san malaikun Allah gaba daya wa rusulihi baya son manzannin Allah gaba daya wa jibril kuma baya son malaika jibril wa mikala ko wa mika'ila baya son malaika mika'ilu to lalle fa inna allaha aduwwul lil kafirin shi ma Allah ba sa hakika Allah ya sani kafirai ana lalle ba wanda zai haka sai dai kafiri kuma ba ruwan Allah da shi yadda baya son Allah baya son malaika jibril baya son malaika mika'ilu baya son malaiku gaba ɗaya kenan sannan ko baya son manzannin Allah a sai ta hanyar kin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce to Allah wadaransa lalle Allah ba ruwansa da shi kaji irin daga da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yi ta yi da wayannan mutane kafirai yanda idan mutuncin lokaci insha Allah ta'ala za mu dakata nan ban sani ba akwai yan tambayoyi za mu ainihin amsa sai kuma wani sati insha Allah ta'ala za mu zo mu dora na'am a wannan mai tambaya na farko sai dai wuce wasu ayi hakuri kawai wai ya samu yarinya ne wacce suka yi alkawarin aure a magana ta tabbata zai aure ta amma kuma kwatsam daga baya sai ya ji labari ta aure wani mutum wanda ba shi ba da haka wani mataki zai dauka sai ya hakuri da matar mutum gabarinsa ita kuma abin da ta aikata ba ta kyauta ba ba haka ya kamata a yi ba Allah subhanahu wata'ala baya son masu a masu yaudara da haka da ha'inci ta yaudare shi ta ha'ince shi bai kamata ta yi masa alkawarin aure alhali kuma ta san ba shi take so ba wannan mai tambaya yana cewa mutum ne ya amfani da waradabi ma'ana wurin goge hakori a cikin wannan wata na ramadana a me matsayin azumin sa azumin sa yana nan sai dai ya kiyaye a ba shi aka fi so a yi amfani da shi ba aka fi so a amfani da asuwaki ne lallai a zamani na azumi malamai sun ce hadisan nan guda biyu ba sa karo da juna hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa warin bakin mai azumi ya fi ƙanshi a wurin Allah da turaren almiski wannan ya sa wasu ke nuna cewa in kana azumi ba za ka yi buroshi ba ko ba za ka goge bakinka ba ka ce a lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ba don kare takura muku ko al'umma ta ba da na umurce ku ku yi aswaki duk lokacin da za ku yi alwala ku yi sallah don haka sai malamai suka ce wannan abin da za ka yi na aswaki ka tsaftace haƙorinka kana mai azumi bai da alaka da wannan warin bakin mai azumin da Allah yake so saboda warin bakin mai azumin ba daga bakin sa yake fitowa ba daga hancin sa yake fitowa da haka bai da alaka da bakin shi ko bai da alaka da ainihin hakorin shi ko yayi burush wannan wannan warin zai zo saboda daman ba daga baki yake ba a a can cikin ciki yake barakallah alama dai karatun muna tafiya tare wannan mai tambaya shi kuma cewa jiya na bada labarin bayhudiya da ta sa guba a cikin nama ta aiko wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma naman ya bada labarin akwai guba a ciki kuma annabi ya ci wannan naman kuma bayan annabi ya ce shekara uku sannan a ƙarshe annabi ya bada labari cewa wannan naman shi ya yi sanadin rasuwansa saboda ya ce lokacin da zai rasu yana cewa ina ji ga nan wannan guban yana ta tsinka min hanji na har tsinka min hanjin da wato da an tsinka shi rayuwa ta kare to shine yake tambaya wai wannan matar ya aka yi da ita an kace ta an kace ta ba tun lokacin da tsohon bishirun dulbarra ba na tuna wannan ranan da sahabi ɗaya da ya ci naman ya mutu annabi ya sa an kashe ta amma ba ya sa an kashe ta don shi ya ci Allah ya ɗauki rayuwarsa sanadin wannan bane shi kam a matsayinsa ya yafe mata ma haka yake amma abin da yasa ya kashe ta ya kashe ta ne saboda haƙƙin wannan sahabi bishirun dulbarra Allah ya dace da mu ina ga iya tambayoyi da muke da su kenan Allah ya mana albarka Allah ya muku albarka gaba daya bayan Allah da suke tsaye wurin wannan karatu Allah ya saka musu da alkhairi baban mu alhaji ya ji dalibi da ya saka wannan masallaci Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa rahama Allah ya gafarta masa Allah ya kara shi da hukuncin sa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarkacin su yayansa Alhaji Nasir da sauran yan uwa na kwamitin masallaci da suke tsaye wurin raya wannan alheri yana nan kamar za ka yi sallama alhaji ya sake fitowa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya tsaya musu Allah ya ba su ma da za su ci gaba da tsaya musu a cikin irin wa'annan lamura ya ba su dama su yi irin wa'annan ayyuka na alkhairi kuma su ma su samu wanda za su tsaya musu kuma wa'annan ayyuka na alkhairi albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ga babban malamin mu wannan malam Babur Bakau shi ba muna tare da shi sannan kuma ga dan uwa malam Ibrahim a na lokaci ba muna tare da shi ga dan uwa malam Sani da sauran da yan uwa da suke karrama wannan zama mai albarka suke halarta Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya mana albarka ga baki daya gashi muna kokarin addu'a kuma wani ya aiko da tambaya amma tana ga tunda gudade ce za mu amsa ta insha Allah ta'ala kuma sai mu nema daga cikin wayannan malaman namu su rike mana wannan zama mai albarka da addu'a to wannan tana tambaya ne kan azumi cewa kwanakin ba ko shekarun baya ta yi rashin lafiya wanda ya jawo ta sha azumi kuma tana warkewa daga rashin lafiya a shayarwa ya biyo baya wanda ya jawo a har yanzu dai ba ta sake samun damar yin azumi ba sai ta sai ta ciyar wannan ciyar wanda ta yi din ya karbu to lallai akwai akwai sabanin malamai a saboda ta kawo wasu matsaloli ne guda biyu idan mutum ya rashin lafiya ya sha azumi to ciyarwa baya baya mai masa ma dama rashin lafiya ne da zai iya warkewa daga baya ya ainihin ci gaba da azuminsa da aka ciyarwa bai zai mai masa madadin wannan azumi da ya bari ba dole duk lokacin da ya samu sarari zai rama wannan azumi sannan har yanzu azumi kuma da ta sha sanadin shayarwa shi kuma daman a fatawan malaman mu na malikiya idan mutum zai sha azumi da uzurin wani ba uzurin sa ba misali a goyon ciki ne ko shayarwa din kaga ba uzurin ta bane uzurin wani ne to nan kuma ana da buƙatar wato ta sha duran da ta sha za ta ciyar sannan kuma idan wannan uzurin na shayarwa ya kauce za ta rama wa'innan azumi din da ba yi ba amma sharadi ne in dai uzuri ba naka bane ya jawo maka ka sha azumi to duran da ka sha din sai ka ciyar sannan kuma daga bayan wannan uzurin ya kau za ka ci gaba da shayarwa wannan shine fatawar Abdullahi bin Abbas ita ce fatawar da kuma ta fi kowanne karfi ba irin yadda ake faɗa wa mata ana sa su suna asarar azumin su a ce kawai in ta ciyar wai ya isa ba a lalle ba haka matsalar take ba lalle ta samu dama ciyar wanda ta yi ya zama equivalent to wato wannan kuduri na wani da ta sha azumi domin sa ne kuma azumin har yanzu yana kanta wannan ciyarwan bai zai zama ya mai mata madadin azumin ba wallahu ta'ala alam Allah ya taimake mu Allah ya tsaya mana Allah ya yi mu kafin bayan mu bazin marasa da yake gida da kuma Allah ka ba su lafiya za mu roki malamin malam Magoro da kyau ya rufe mana da du'a da barka da addu'a ku
Allah saka mana alkhairi wanda yake sai aka wannan karatu Allah saka mana alkhairi يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وذريتنا وقنا عذاب وانصر بيتنا وبيننا سبيلنا لكنا أخطانا وبيننا والدنا وخالدنا وعرضنا علينا وعرضنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الذي وعلى اله وصحبه وسلم اليوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين